أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna Allah tabaraka wa ta'ala godiya ya kowa ne kuma mai wanda cikin nimomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallatar ɗaya daga cikin sallolin farilla da ya fadanta mana muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jami'i sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga zakunansa ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatu da muke cikin littafi masalihul hunafa fi walidayhi mustafa sallallahu alaihi wasallam da alhamdulillah a muna nan cikin almasarfu tsani a cikin masalihul hunafa inda ya kasa shi masalaki guda biyu na farko mun karanta na biyu masalaki na biyu da yake magana annahu ma lam yanzu an kuma shirkun بل كان على الحنفية دين إلى إجماع إبراهيم عليه السلام tumura cikin wannan zamu ci yana kawo hadisai wanda suke nuni zuwa ga wannan maslaki ne yana kafa hujja da su kasantuwar iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin nan ba a samu wani daga cikin su yana aikata shirka duka kagarin sallallahu alaihi wasallama dukkan suna kan addini ne addinin kakansu annabi Ibrahim yana cikin kamar wani hadisai din wancan sati din lokaci halin sa mu samu gurin kwana mu kwana wanda insha Allah yau za mu tashi daga kan akraj al-bazzar fi musnadihi wa ibn jarir wa ibn al-mundir wa ibn abi hatim fi tafasirihi wal hakim fi mustadrak wa sahahu alayhi abbas fi qawli ta'ala kana Allah ummatan wahidah Imam Bazar ya ce da hadisi a cikin musnad nashi da Ibn Jarir da Ibn Munzir da Ibn Abi Hatim sun fitar a cikin tafsiran su Imam Nawawi ya fitar a cikin Mustadrak kuma ya inganta hadisin yace daga Abdullahi dan Abbas cikin farin Allah madaukakin sarki da yake cewa kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance suna kan addini ma'ana suna kan al'umma ce guda ɗaya ma'ana mutane tun daga zamanin annabi adam har lokacin annabi nuhu mutane suna kan addinin musulunci da suka samu sabani ne Allah sai fara aiko manzanni sai ya aiko annabi nuhu alaihi salam ya zama farkon manzanni to wannan aya din Abdullahi Abbas kala ya ce kana baina adam wa nuhin asharatu quruni كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا Dalala ba sai ce wannan aya, Dalala madaukaci sarki ya ce kana na su mazan mafi, ya ce kana bayyana Adam wa Nuhin a sharafu da ya kasance tsakanin annabi Adamu zuwa annabi Nuhu ƙarnuka guda goma. Misali ƙarni shi ne shekara ɗaya, kenan shekara biyu. To wannan daga annabi Adamu har zuwa kan annabi Nuhu ne. Zalala ba zai ce kulluhum ala shari'atin mina. Dukkan su gabaki ɗayansu suna kan shari'a ta Allah madaukakin sarki. daga nan faktalafu sai suka saba aka fara samun sabani fa ba hada Allahu nabiyyi na sai Allah madaukakin sarki ya aiko manzo قال يتي وكذلك هي في قراءات عبد الله بن مسعود يا كان في قراءة عبد الله بن مسعود جاوا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا أكا في قراءة وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن أبو وابن أبي هاتم بسند صحيح عن ابن عباس في قوله كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام كله yace Abu Yala ya fi hadisi da Imam Tabarani da Ibn Abi Hatim da isnadi da kasan isnadi duka daga Abdullahi bin Abbas cikin fadin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida qala yace ala al-islam kullu kullum dukkan su ala al-islam suna kan addinin musulunci shine fasaran kanan nasu ummatan wahida waka rajabnu abiyati an qatada bil aya ibnu abiyati ya fi hadisi daga imamu qatada in wannan aya kale yace zikira lana annahu kana baina adam wa nuhi athar quruni kulluhum ala al-huda wa ala ta'il ajib min al-ajib ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله نوحا وكان اول رسول ارسله الله الى اله ما قتال يكفي an ambata mana cewa tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu karnuka goma ne. Wayannan dukkansu suna kan shari'a suna kan shari'a ta Allah wa cikin sarki. To daga nan kuma sun maktalaku, shi za ka yi adabin da sun ma, sani an yi da wau, me ma'anar adabi da wau mun sani. ko baya nuna a tartibi an yi da fata da nuna tartibi ko an yi da summatu bayan wannan karnuka ne sai suka saba ba da zalika bayan haka jala madaukakin sarki fa ba sa Allahu ruhan jala aiko annabi nuhu wa kana awwal rasulin arsalahu Allahu ila ahlihi annabi nuhu ya kasance shine farkon manzan manzo wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutane wa karatun sadi fi sabaqati bi waji akar ali ibn abbas qala ma bayna nuhin ila adama bi al-abai kanu ala al-islam yace ibnu sadi ya bi hadisi a cikin sabaqat nasi a wata fiska daban daga abdullahi ibn abbas Abdullahi Abbas ya ce tsakanin annabi Nuhu zuwa annabi Adamu wannan tsakanin iyaye da kai kakani min al'abai da iyaye da kai dukkan su musulmai wa karatu wa karaja ibnu sa'id wa karatu rabada wa karatu wa karaja ibnu sa'id min tariqi sufyan bin sa'id al-thawri عن أبيه عن إكرمة قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام إمام ثاني يأتي حديثي كان سفيان بن زيد سفيان الثوري من ثاني وقام بعد من حديثي سفيان سفيان الثوري يأكل بعد كبابانسا سفيان بعد إكرمة من ثاني إكرمة من يمن المعجلة عبد الله بن عباس قال يأتي كان بين آدم ونوح عشرة قرون ya kasance tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu karnuka guda goma ne kulluhum ala islami dukkan su musulmai wa bi tanzil ya ba shi alqur'ani gadar annuni Allah ya kai su mana daga annabi Nuhu alayhi salam annabi Nuhu na cewa rabbi bifirli wa liwalidayya wa liman dakala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat mun gane aya daga cikin a sisurar dubu. Annabi Nuhu ya ce, Ya Allah ka gafarta mini, ka gafarta wa iyayena, da kuma waɗanda suka shiga cikin gida na kasanduwar su mummire, ba na iyalansa ke nan. Sannan ka gafarta wa mummire maza da mummire mata. Tawa. sai wa walad nuhin samu mu'minun bil ijma bil ijma wal nas ce ɗan annabi Nuhu samu mumini ne ijma'in malamai da kuma nafsi li'annahu najaba abihi fi sabinati wa lam yabni min illahu domin shi annabi Nuhu a samu ya tsira tare da babansa a cikin jirgin ruwan nan kuma babu wanda ya tsira a wannan ruwan rufa da aka yi sai mumini za ta kake nan samu mumini kuma yana cikin kakarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi tanzim ya tayi da mata cikin alqur'ani yace wa ja'alna dhurriyyatahum al-baqi Allah ya ce muka sanya zuriyar annabi su zama su ne baqi wacce suka wanzu a doron kasa bal wala da fi asali annahu kana nabiyyan akara da wurin tsadin fi tabaka yace kai bai ma ya zo a cikin asali hadisi cewa shi samu kama annabi sai wani tsarin da ya fi zuwa a cikin labaha wa zubair bin a bukari bin muwafiqi yaki da zubair dan bukari ya fi cikin muwafiqi yaki wa ibn asakir da ibn asakir ya fi da shi kuma bi tarihi alil kalbi cikin littafin kasari kuma ya karɓa daga imamun kalbi ya ce wa waladu alfaka alfaka shabi suriya bi imani fi asalin alaihi afali ya ce an samun ma alfaka shabi an bayyana a cikin hadisi cewa mumini ne hadisin da aka karɓa daga biladar ba shi ma an samu ne kenan aka yi zaru abdulhakim abdulhakam abdulhakam yake da hadisin fi tarihi misra cikin littafin nan tarihi misra wati kuma ya ba cikin wannan littafi annahu adraka jadda bununa cewa lalle shi arfa arfa shadu ya rinci kakansa annabi wa annahu da'a an yaj'ala Allahu al-mulka wan nubuwata fi waladi waladi fi waladi waladi sannan yake ya ba cikin wannan littafin cewa shi wannan alfa shabdi ya rufi kakansa annabi nuhu kuma annabi nuhu ya yi addu'a ya ce ya Allah ka sanya mulki da annabta a cikin ɗanɗana alfa shabdi ila tarowa zuwa taron wannan taron shi ne baba na ibrahim wawar da tasiriyu imani kuma a biya tsari ya ba shi hadisi a bayyane game da imanin wa karatu misalin fi tabaqati min qalil kalbi an abi salih alim abbas anna nuhan alayhi salam lamma abata min as-sabila abata ila qayyatin fabana kullu rajulin minhum baytan wa sumiyat suqu samari fa kana qabaru qabila kulluhum wa ma bainahum ila adama min al-abai كانوا على الإسلام فلما ضاقت بهم سوق الثمانين تحولوا إلى بابلا فبنوها فكفروا بها حتى بلغوا مئة ألف وهم على الإسلام ولم يزالوا على الإسلام وهم في بابلا حتى ملكهم نمرود بن قوس بن كنعان بن عاد بن لوط فدعاهم نمرود إلى كبارة الأوثان ففعلوا هذا اللفظ هذا yace annabi nuhu ya yi addu'a ce Allah ya sanya mulki da annabta a cikin lamarin ɗan ɗansan nan alfashon dina kuma ya zo a fili game da imanin su hadisi ya zo a fili sanai mutanen ya fi hadisi a cikin nabata min tarihin kalbi sayin mamul kalbi an abi salihin daga abi salihin عن ابن عباس لك عبد الله بن عباس وأن نوح عليه السلام لما هبط من السفينة هبط إلى قرية cewa lallai annabi Nuhu alayhi salam yayin da ya sauka daga wannan jirgin ruwa ya sauka ne zuwa wata alƙarya da suka sauka sai kowane mutum daga cikin su ya gina a gidansa ko kuma sai ɗakin da zai zauna idan ka ambaci wannan guri da su samani daga mutumin da aka fagara ka banu qadi kullun sai banu qadi dukkan su suka dulmi shi ko suka halaka yace ma bayan mun da da mun da labai kanu al islam da maka kai annabi nuhu zuwa annabi adamu dukkan su musulmai falamma ba qalbihim suku tamanin yayin da wannan gari ya zama ya mutu kaɗan ya mutu gunci ta hauwar iya babin sai suka tashi suka tsawon su koma babin famanawa sai suka gina gari fakafin rubiya sai suka zama sun yawaita hatta bada rubiya ta alƙa sai da suka kai mutum dubu kai wani ɓarar islam ya yanzu dukkan su kuma musulmai ولم يزالوا على الإسلام yace ba su gushe ba suna musulmai wani babila suna wannan garin babila ne hatta malakahum na warud bin kaus ne kal'ada bin hadi bin nu har sai da warud ya zama shugaban siya mallake ta wani shugaba to fa da awun na warud ila ibadatul awtani sai da warud ya kira su zuwa bautata wa gumaka fafa'alu sai suka yi karatu daga nan sai Allah bai kuma mun gani ya aiku annabi nuhu ya kira hada lafu hada kasa wannan shi ne lafazin wannan hadisi fawali ban yin mazuru hadi asari anna ajda da nabi sallallahu alaihi wasallam kanu mu'minina bi yaqini min adama ila zamani na mutu yadda sai aka gane daga waɗannan hadisai duka da aka tattauro cewa lalle kakannin manzan Allah sallallahu alaihi mu'mine ne tare da yaqini tun diga da ga da wa'azuwa na wuri wa fi zamani kana Ibrahim alaihi salam azar kuma cikin zamanin da Ibrahim da azar su kasance fa in kana azar walid Ibrahim fa yustasna min silsilatin nasab in koda ku in an ce ma azur baban annabi Ibrahim ya ce to shikenan shi an cire shi daga cikin wannan zirin nasa wai kana amru in kuma babban tsare to balas malaika da amari Ibrahim wa hada alqawl yace wannan magana abani anna azara laysa aban laysa aba Ibrahim warada min an jama'atin min al-salih yace wannan magana cewa lalle azar ba baban annabi Ibrahim bai yace ya zo jama'a daga magabata sun fani wannan magana yace akarabul abiyatin bi sanadin ja'in ali ibn abbas bi qawli wa qala ibrahim li abi ada qala inna aba ibrahim lam yakun ismuhu ada fa inna ma kana ismuhu tarif tarif yace ibnu abiyat ya fitar da hadisi da tirani mai yawa daga abdullah dan abbas cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa idh qala ibrahim li abi da Allah ka kila yayin da Allah madaukakin sarki yayin da ibrahim abuwan yace wa babansa azara kale yace inna aba ibrahim lam yakun ismu azara Jalale baban da Annabi Ibrahim ba ba sunan ba sunan sa azara wa inna ma kanat mutara surat at-tarab wa kana ibn abi shaybata ibn abi shayba bi dalili wa ibn al-munzir da ibn al-munzir wa ibn abiyati da ibn abiyati min dulkin da gosayoyi babu wa tsayin sashin cikin gaggatu an mujahidin daga mujahid kare ce laisa azaru abani sai azaru ba baban annabi ibrahim wa kana ibn al-munzir bi sanadin sahihi عن ابن جريج في قوله قال ابراهيم لابيه آدم قال ليس آدم بأبيه إنما هو هو إبراهيم بن شيلب أي تا أو تارو ابن شاروق ابن ناهور ابن فارق yace ibnu mundir ya fi da hadisi da sinadin da shakki daga Abdullahi da Abbasin cikin fadin Allah madaukakin sarki inda da Ibrahim ya zuwa ya tsara Ibrahim ya abi Allah ya ce ga yawa azara قال يتي ليس آذر بأبيه أي آذر بابا بني إنما هو إبراهيم بن كيرم سورة إبراهيم بن كيرم أو تاره وتاره ابن شارون ابن ناهور ابن طالب ونجيني نصبر عليه إبراهيم وكان ابن أبيات بسند صحيح عن السبيل أنه قيل له اسم أبي إبراهيم آذر فقال بل اسمه دارم وقد وجه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على الأم إطلاقا شائعا وإن كان مذهبا yadda ibn abiyat ya fi hadisi da sinadi ingantacce da imam subi imam subi babban tabi'i suna daga cikin almajiran abdullahi abbas a nau'i da nau an gaya masa aka ce mai tun da ya ce dama magabata ne wasu mara sai ki kama kama gabata an ce masa sunan baban annabi ibrahim azam ne fa kare ce bal ismu taro ce sunan baban sa taro ne yace wa kar wajja min aikin luga hakika an fitar da ta bangaren luga malaman larabci cewa bi annal araba tabluku lafzal abi alal ali cewa larabawa suka rikace lafazin baba akan babba zali babba ne sai a ce masa ba'a itilakan yake take babu kaidi sha'i'ar kuma wanda ya wai kan wajazan koda kuma wajazi ne ba hakika wa fikran ya zo cikin alqur'ani yake an kuntum shuhada idza dara yaqubul yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq kage ni zuwa Ibrahim yace Allah tabaraka wa ta'ala na gaya wa suka dire yana ce musu shin ko kuna nan ne kuna kuna da su ne lokacin da mutuwa ta zo wa Yaqub yayin da yace wa ƴaƴansa me za ku bauta wa bayana sai suka ce za mu bauta wa ubangijinka kuma ubangijin iyayenka kage sai suka ce a ba ba ce kakanni mun gane ko ban fani ba suka ce Ibrahim da Isma'il da Ishaq suka ambace su ne da Aba to fa aka laka ala Isma'il lafzal abi wa huwa abu fa wani ne kai ta kai sakan lafazin baba akan annabi Isma'il alhali shi babba ne shi babban ya mugu mun gane shi ba babansa ba ne shi babbansa ne sai qur'ani yace wa ilaha abaika sai ta kaga yin bilatin lafazin kenan sai ka ce fa udlika ala isma'il lafzul abi ko kuma fa hada laka shi qur'ani ya yi bilatin sai a ce lafza kuma an ji fa laka to ya yi bilatin lafazin baba akan annabi isma'il wa huwa amru yaqub kuma shi babban yaqub kamar da na kara Ibrahim wajen kamar yadda yake dilaki kalmar uba akan annabi Ibrahim a rani shi kakansa ne kun gane kaga kenan akan yi dilakin lafazin uba abu akan babba ko akan kaka inda gashi nan Qur'ani ya zo shi a karajan Abiyatin Halim Abbas annahu kana yaqulu al-jaddu abu ويقول قالوا نعبد إلهك وإله آبائك Ibura Ibura biya ce ya fi tarihi daga Bilal da Abbas. Bilal da Abbas ya kasance yana cewa aljaddu abu shi kaka baba ne sai ya karanta wannan bayan su kalu na abu ilaha wa ilaha abadi al'aya wa akara da an abi abin aliya fi kauli wa ilaha abadi ibrahim wa isma'il kana tumbiyar amru aban an ya ta da hadisi daga abin alim kin fadin Allah madaukakin sarki ya kai to mana game da yayin annabi ya kuka ko suka ce za mu bauta ta wa ubangijinka ubangijin kuma iyayenka babaninka annabi Ibrahim da annabi Isma'il kana sai abin aliya yake sumbiyar ammu aban an ambaci babba a matsayin baba ko kuma samman amma aban shi Qur'ani kenan Qur'ani ya ambaci babba a matsayin baba wa karanta Muhammad bin Kabil Qur'ani قال أنكال والد والأمر والد وطلع هذه الآية sai yanzu ya fi hadisi daga Muhammad dan Kabir Qurani ya ce kawu baba ne wal amru walidun babba baba ne sai ya karanta wannan ba sai ma mutum ya ce tunda ya gama kawo maka sai ce fa hadihi aqwalu salaf min sahaba ke wannan shine maganganun magabata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina da kuma tabi'ai wanda suka bi sahabbai kenan wanda suka ga sahabban manzon Allah fi zalika cikin haka wanda wanda Allah ya ce khairul quruni kalbi summa alladhina yaduna rusuli wa ويرشح ويرشح ويرشح ايضا ما اخرجه ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن سليمان بن سريج yace abin da zamu mai geza da shi ne har yanzu abin da ibn al-munzir ya fitar a cikin tafsirinsa da istinadin ingantacce daga Sulaiman dan Sura kala yace lamma aradu an yulqu Ibrahim bin Nari ja'alu yajma'una al-'adab hatta an kana al-ajuz la tajma al-'adab falamma an aradu an yulquhu bin Nari qala hasbi Allah wa ni'mal wakeel falamma alqu qala qala Allah ya naru kuni bardan وسلاما على إبراهيم فقال أم إبراهيم من أجل يفعل فأرسل الله عليه شرار كلب من النار فوقعت على قدمه فعرفت فقد سرى في هذا الأصل بأم إبراهيم yace yayin da mutanen Ibrahim suka zo su je ba da Ibrahim cikin wuta sai suka fara tara itatuwa itatuwan da za su haɗa wutar da shi har ma ya zama tsohuwa ma ta kan iya tattaro ita ta kawo ya ga da su jefa shi a cikin wuta ne ƙara sai hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isar min ko ma da lalata mutunci don haka ga shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye mana hasbunallahu wa wakil inna amanu bi kulli ta'ala amana ce ga dukkan mai tsoro duk abin da kake tsoro ka kama yi saboda ita ne Ibrahim ya fada yayin da aka jefa shi wuta ila sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fada yayin da aka ce alladina qala rumun nasu innan nasu qad jama'ulakum fakhshaw fadara iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ya mai kuri haka falamma al'umma yayin da suka jefa shi قال الله سي الله يكي يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يا كي وتا كي زما سنyi da aminci akan annabi ibrahim fakara abu ibrahim sai babban annabi ibrahim yace shi azaru kenan min adili bi fi'alu yace saboda dalilin sa ne aya ka kare shi kan mata kona shi fa arsalallahu alayhi kiraratan min an-nari sai Allah ya aiko masa wani tantabin wuta shi babban فوقعت على قدمي تل فوقكم بتيجي ساونتا فارك الوتن تقولش كاجيتي فكان سوريا في هذا الاثر بان ما an bayyana a cikin wannan hadisi ne cewa babban tsari kaga an ce me fa qala amru ibrahim kaga babban tsari ce wa fi fa'idatul qur'ani har yanzu ne a cikin wannan hadisi akwai akwai wani fa'ida wawa an walaka fi ayyami ilqa ibrahim billah cewa aiki ya halaka ma shi babban a cikin kwanakin da aka jefa da ibrahim cikin ta wa qala Allah subhanahu fi qur'an ya anna ibrahim taraka istighfar kuma ya bayyana Allah ya fada cewa qur'ani cewa annabi ibrahim ya daina nema masa gabara da ma ta bayyana lahu annahu aduwwi yayin da ya bayyana cewa lalle shi azaru makin Allah ووردت الآثار بأن ذلك تبين له لما مات مشركا kuma hadisai sun zo cewa lalle haka ya faru ne yayin da ya bayyana annabi Ibrahim cewa lalle wannan azumin ya mutu yana mushi wanda wannan ne saka bil lawa da zalika bai kare ne wa gafara ba ne to kaga kace fa qala amru ibadi to da ka duka iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka da hadisin karatu min nikari a ila wannan ne inna Allah tabani waladi ibrahim isma'ila har zuwa dai karshen hadisin ya dishi iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya faɗa cikin Qur'ani taqallubaka fi sajidina albulada wanda ce min nabi ila nabi na ta aka rantu ka nabiya kaga yayi ka dai muna karanta da mun ci karatu mai dogon zango ne muna cikin mun gama karatu misalin ku na fata ba daya insha Allah sai kuma ne ni sai wani littafi da dace musa abin da muka karanta ne ya zama na dan shi abin da muka yi koyi Allah tabaraka taala ya ce man da masu kuskure ne a barka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gida da insha Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya da abin da lafiyar na ce albarkacin sallah sallah da muna ana sanya mana kai da albarkar da ke cikin ta dukkan jaraba Allah kawar mana da samun da Allah ba mu da lafiya da zaman lafiya Allah kama da kanmu albarkacin manzo Allah sallah sallah da ya Allah sallah da sayyidina Muhammadin fatihi wa umur الخاتم لما سبق ناصر الذي بلغ ولاه نصر المستقيم وعلى اله وقدر من ذلك الذي اراد بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكفر لنا ما مضى وتذكرنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا رسول الله